نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أم أمسو البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه babu shakka kamar yadda malam ya ambata tun farko wannan waje cike yake da iyayenmu da malamanmu da alkalai da manya-manyan wato al'umma cikin wannan gari na buhari a ƙashin gaskiya ba don shi alkalin ya matsa zona ba kada saba wani sakin layi na doka da ban hau nan waje ba to kuma na hau kuma kowa ya ji irin karatu da malaye mana karatu ne wanda a karan farko to yana aiki ne akan mu da muka saurari wannan karatu babu shakka karatu ne da ya kamata kowannenmu mu koma gida mu zauna mu tintintini domin kada komar wannan karatun a ce ya sargake kafafunmu. Ubangiji Allah ka tsare mu, ka ainihin wato ba mu iko na aiki da abin da ka ainihin wato umarce mu domin mu samu tsira a nan duniya da gobe alkiyama. Allah madaukakin sarki ya samu dace. A cikin gaɓoɓin da malam ya tattauna a cikin wannan ainihin wato aya waɗannan wakafat guda biyar ina so ɗan ƙara yi mana tsokaci ne akan gaba na kusa da ta ƙarshe wanda kusan ita ce gabar da take jawo ma mutane dukkanin abin da malayin lissafa shine da Allah yake cewa wata ba a hawa bin son zuciya babu shakka duk wanda ya cire son zuciya cikin lamarinsa to Allah zai tsare shi daga dukkanin waɗannan shahuri shi yasa kamar yadda muka ji a faɗin Allah maɗaukakin sarki ga annabi Dawud ya Dawudu inna ja'alnaka ya Dawuda inna ja'alnaka khalifatan fil ard Allah ya ce mun mai da kai ka zama khalifa wanda zai zo ya isar da sakon Allah dan haka kai hukunci da abin da aka saukar maka kada ka bi son zuciya idan Allah zai gaya wa annabinsa kuma ku duba matsayin annabi Dawud daga cikin annabawa to me kuke tunani game da ainihin wato musaran al'umma Allah ka tsare mu daga bin san zuciya a wani waje kamar yadda malam ya ambata Allah madaukakin sarki ya kira wato bin san zuciya tamkar bautan wani Allah ne Allah ya ce a fara'aita alladhi takhadha ilahahu hawa kai baka ga wanda ya maida bin san zuciyan shi ya zama shine ubangijin shi da yake bautawa ba ma'ana kenan ashe idan mutum ya rinka bin son zuciya to misalin shi misalin shi wanda yake yi wa gumaka sujuda ne ku duba hadarin bin son zuciya jama'a wannan kuma shine abin da mafiya yawan mutane suke samun zaniya a gaba ga kowa shine malamai duk malamin da ya mai da bin son zuciya wato shine tafarki to hakika wannan ya taɓe Allah ka tsare mu yahudu da nasara musamman yahudawan cikin su yana daga cikin abin da Allah ya zarge su da shi Allah ya sanar shi su ilimi amma ba su aiki da ilimin ba saboda bin son zuciya. Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani ya nuna mana wato muhimmanci da yake cikin mutum ya kiyayi biye wa son zuciya. Kamar yadda an yi wato Allah yake faɗi a cikin faɗinsa da yake cewa wa amma man khafa maqama rabbihi sai ce wani hannafsa anil hawa. duk wanda yake tunanin tsayuwan shi gaba ga Ubangijin shi, kowannen mu nan mutuna ranar da za mu tsaya ga mu ga Allah. Maza Allah sallallahu Alaihi ya ce, Laisa bainahu wa baina rabbihi tarjuman babu mai tafinta tsakaninka da Allah. Allah zai binciki menene abin da ka aikata a duniyar nan. To Allah ya ce, idan kana tunanin wannan tsayuwar, da haka ka kiyaye dokokin Allah, ka yi ƙoƙarin aiki da abin da Allah ya umarce ka, ka nisanci abin da Allah ya hana ka, sai Allah ya ce, wana hannafsa anil hawa, kuma ya hana zuciyan shi, ya hana kan shi bin son zuciya, sai Allah ya ce, fa inna aljanna ka hiyar ma'awa. Ashe kaga duk wanda ya ganshi a aljanna, to tabbas wannan ya aje bin son zuciya ne a gefe. To akwai wasu dalilai da suke sabbaba mutane su ainihin wato biya wa sauye-sayen zuciyarsu daga cikinsu nake mana tsokaci sannan kuma menene irin cutarwa adrar da bin son zuciya yakan iya samarwa ainihin wato mai bin shi daga cikin sabubban da ke jawo ma mutum bin son zuciya suka ce mujalisatu ahlul ahwa'i wa musahabati musahabatu shine mutum ya zauna tare da wanda ya bayyana mai bin son zuciya ne ya zama ba ka da abokin wato zama a kodayaushe sai shi to wannan dalili ne daga cikin dalilan da zai iya kai kaima ka zama mai bin son zuciya bawashe ma ya ce zama da maɗauki kanwa shi ke kawo farin kai tabbas in har ka mai da rayuwanka ba ka da wanda za ka rinka hulɗa da shi sai wanda yake da bin son zuciya kuma al'amarin bin son zuciyar nan Allah cikin ikonsa ya sanya mana wani irin mada a cikin tunaninmu a cikin hankalinmu a cikin fahimtarmu ko da mutum ba malami ba ne za ka iya hasashe ka iya gano wanda yake bin son zuciya shi yasa za ka ga mutane suna iya cewa wane to yana bin son zuciya ne saboda abu ne wanda ana iya ganowa jama'a an fahimta to duk wanda aka gano yana da bin son zuciya to tsakaninka da shi hannun riga nesa-nesa kallon kura kada ka matse shi domin kada ya dilme aka cikin irin wannan abin da shi ya dilme a ciki Allah ka tsare daga cikin dalilan da ke jawo biya wa san zuciya suka ce almusara'atu ila ma tashtahihi an-nafs min al-mubahat abubuwan didda ranka yayi ainihin wato riya maka ko da wannan abin halal ne amma ya zan in dai ranka ya riya maka wannan abun zaka zakkewa wannan abun to kana gaban ka fada wa san zuciya shi yasa kaga malamai waɗanda suka amsa sunan malanta suna da taka tsantsan dama aka ce menene taka tsantsan mutum ya rinka kiyaye zakkewa kowane irin halal saboda kada ya fada wa abin da yake haramu amma san zuciya idan yawa mutum katutu tun yana cewa to abu kaza haramun ne to ai tunda ba haramun bane sai me zan aikata to wannan zai zan yana da saukin ya fada wa abin da yake haramu shi yasa malamai suke da alwara'u a cikin al'amari ku dubi misalai dai irin manyan malamai tun daga cikin sabihai sahabbai har zuwa kan waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa mun ji irin yadda manzon Allah shi da kanshi yake da taka tsantsan wata rana manzon Allah ya shigo gidansa a cikin gidansa yana jin yunwa ya shiga ɗaki ya ga dabino ƙwaya ɗaya a kan shimfiɗansa annabi yana jin yunwa dabino kuma a cikin ɗakinsa in kai ne yanzu wani fatawa za ka yi wa kanka Allah ya bani eh wannan kyauta ne min Allah ya ji ana ta jan ayoyin ƙarya wannan ai Allah ne ya kawo min ba haka bane manzo Allah ya ce har sai na ɗauka na kara a baki zan ci sai in ji tsoro kada ya zama wannan daga cikin dukiyar sadaka ne kuma Allah ya haramta mun cin sadaka manzo Allah ya ce wallahi ina ji ina gani zan mai da wannan dabinan in zauna da yun wannan ba zan ci wannan dabinan ba tsakani da Allah jama'a idan annabi ya ci dabino kwaya daya da shubha Allah ba zai mai uzuri ba amma saboda kada ya biye wa son zuciyar shi yanzu zuciyar shi ne yake son cin dabinan amma kuma Allah ya haramta mai abin da yake tsoron kada ya fada saboda ganin girman Allah. Mu haka muke a yau? Abubakar Siddiq yana da ainihin wato bawa wanda yake zuwa mishi aiki ya kawo mishi balance. Kamar a ce yanzu kai ne ka siya mashin ko mota ana maka haya ana zuwa ana baka balance ko? To wannan bawan wata rana ya fita ya je ne sana'a ya je nemo kuɗi bai samu ba to yana tsoron kada ya dawo gida mai gidan shi ya ce mishi ina balance ya kasa da aje mishi balance na wannan rana sai ya tuna tun a jahiliya ya taba yi wa wani siddabar da surkulle na ainihin wato bokanci bai biya shi ba wannan mutumin to yau tun da bai samu sa'a ba bari ya je ya karɓo wannan dukiya sai ya zo ya bada shi a matsayin dukiyar balance ɗin shi ya je ya karɓo wannan kuɗi ya kawo abubakar abubakar ya karɓa wannan dukiya an siya abinci ne ko abincin ne ya kawo suka zauna suna ci ana cikin tattaunawa da wannan bawan sai bawan ya ce ran mai gida ya daɗe ka san abin da na samu muka yau kuwa don wallahi da muka je kasuwa yau ba ciniki ba kasuwa ko ina a bushe ne abubakar ya ce to ya aka yi sai ce wallahi a lokacin ina maguzanci na taɓa yin bukanci ku duba lokacin da ya yi fa da Allah yake cewa afallahu amma salafa al-islamu yajibu ma qabla ba haka ba ne duk wannan nasoshin mu yanzu ba su za mu jawo ba sai ce to don haka yau da babu kasuwa sai na tuna akwai wani da nake bi bashi amma bashin ga abin da nayi shine na je na siyo wannan abinci wanda kake ci abubakar na ci yana jin haka sai ya ɗauki yatsan shi ya soka cikin bakin shi sai da ya taɓo makoshin shi har ya kai ga abincin da ya ci yana yi wato amayar da shi aka ce sai da ya amayar da abincin da har ya kai ga yana ainihin wato ƙara tuƙa amma ba abin da yake fitowa sai biyo sai ruwa amma duk da aka ji nasuwa ba ya ce ina jin tsoron kada Allah ya kama ni da laifin wannan don girman Allah Allah zai kama wani da laifin nan wa za a kama abubakar ko wanda ya je karbi kuɗin amma abubakar bai gamsu ya ci ba ina son mu gane muhimmancin barin ka zama wa muna da taka tsantsan rashin wara'u zai kai mutum zuwa ga son zuciya Allah ka tsare daga cikin sabubban har ila yau suka ce hubbud duniya war rukunu ilaiha in mutum ya cika son duniya ina ka fito neman duniya ina za ka neman duniya mai kake yi duniya kake nema to babu shakka wannan zai fara cikin son zuciya ko ya ki ko ya so kowa da ya ga misalin irin abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan namu akan mutum yana neman aiki ko yana neman wani karatu ko yana neman kaza wani ya yarda yi komai in dai zai samu yana neman mulki yana neman takara yana neman wane ne har ya kai ga mutane har shirka suke yi wani son zuciya ya kai wannan jama'a wani duk wanda ma zai zama mushi matsala a hanya to it doesn't care ko ya ainihin wato kau da wannan ta hanyar ya kashe shi shi dai ya cimma manufan shi kawai once zai cimma wannan manufan nan nashi he can do and undo wani irin son zuciya ne wannan me muke tunani to kaga wannan na daga cikin haɗari akwai wani yaro da yake bamu labari ɗalibinmu ne haka yace wallahi tun yana makaranta yake sha'awan ya shiga soja kowa da ya san yara in ana makaranta irin kowa ke da sha'awa sha'awa da abubuwan san rai ko to shi ya kwalla farin shi yana son yi soja aka gama karatu ta dawo ya je jarabawa bai ci jarabawa ba ya zai gaya ma mahaifin shi shi fa in dai bai samu sojan nan ba to sai dai ta zaman gida ba zai karatu ba baban kuma yana son ya yi karatu aka je inda aka yi jarabawa aka ce to ai wannan abu mai sauki ne ranka dai in dai ka ba da kuɗi za a ba shi offer zai samu admission tunda haka ake yi ba haka ake cewa ba to nawa zai ba da aka ce ka ba da miliyan biyar wallahi jama'a aka dawo gida mahaifin ya ce wa yaron wane ni dai ba na maka sha'awar wannan aikin soja shi kuma yaron ya ce baban dai ba zai yi ba sai dai in bar karatu sai baban ya ce to ka ga yanzu in san raina ne kada ka yi amma tun da kai ka nuna kana so zan nemo wannan kuɗi kuma zan biya amma ina ƙara jaddada maka ni ba a san raina ba to kun san abin sha'awa yaron wannan kalman da ya ji sai hankalin shi ya dawo jikin shi sai ce baba tun da ka ce ba ka so kuma wallahi na wannan yaro Allah ya mishi albarka almuhim kaga yanzu da ya biya wa son zuciyar shi ne zai tirsasa uban shi uban shi sai ya sa shi a wahala sannan na biyu kuma zai je ya sa shi wannan abu wanda kuma haramun ne zai da ya ba da cin hanci kuma in ya samu wannan aiki kuna jin zai yi albarka ba zai yi ba to Allah ya yawan waɗanda ta wannan hanyar su suke rayuwa wanda kuma wala yubalu da ba sa damuwa kaga wannan hadarin bin san zuciya ne Allah ya kiyaye daga cikin sabubban jama'a akwai ainihin wato mutum ya ainihin sa wa ransa cewa shi fa duk abin da yake so sai ya samu kuma bai damu ba ko ta wani hanya zai samu da haka aure yake so yarinya ce ba ta san shi shi yace su dole sai ya aure ta iyayen sun ce a'a ya hakura ya ce a'a shi fa ba zai ji maganin sa ba ko yarinya ce ita ma an ce ba za ba a san ta aurewa ta ce dole sai ta aura to wannan na iya kai mutum zuwa gaban san zuciya kuma daga cikin abu da zai kai mutum shine mafi karanci ya saba wa waɗannan shugabannin shi ko iyayen shi ko magabatan shi ko wani abu makamancin haka ya je ya fada wannan abu karshe kuma ya saba wa Allah Allah ya kiyaye to menene abubuwan da duk wanda ya bar zuciyar shi ya riya mashi abin da yake so kuma ya aikata abin da rashin nashin yake so menene irin sakamako da yake biyo baya akwai su da yawa daga ciki suka ce akwai fasadun ra'ayi wal wuqu'u fi at-tanaqum wannan ra'ayin nan naka da kake ainihin wato sa shi ya zama gaba ga komai ba za ka ji shawaran malamai ba ba za ka ji nasiha masu nasiha ba abin nan da kake din nan shi za ka yi to zai sa ka rinka ainihin wato kwafsawa kusan ko da yaushe a cikin ra'ayin da za ka ɗauka sannan zai kai ka rinka tufka da warwara kana kwam gaba kwam baya domin ɗabi'ar ɗan adam shine he is not static he is dynamic abinda yau yake baka sha'awa gobe shi zai baka haushi da haka ba za a taba ganin ka cikin natsuwa ba idan ranka ya biya maka cewa ka sayi irin wannan wayan yau to gobe za ka ji wannan wayan kuma ya fita ranka wani kuma kake so kaga baka baka ba zama lafiya Allah ya kiyaye daga ciki har ila yau akwai ainihin wato rashin bin abinda Allah ya ce na ainihin wato bin alkur'ani da ainihin wa'azin da alkur'ani yake yi kamar yadda Allah yake cewa minhum man yastami'u ilai hatta idza kharaju min indaka qalu lil ladina utul ilma ma za qala anifa akwai waɗanda ainihin wato za su zo su saurari alkur'ani su saurari wa'azi amma ya shiga ta kunnin dama ne ya fita ta hagu Allah ya ce ulaika alladina taba Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum irin waɗannan su ne waɗanda Allah ya ɓame zukatansu kuma suke biya wa ainihinsu wato son zuciyarsu. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda na ce a waɗannan abubuwan da aka gaya mana sun ishe mu kowanne mu je mu zauna mu tintintini kuma babu ainihin wato isasshen lokaci dan abin da na faɗi da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a ciki kuma Allah ya ba mu ikon yin aiki da shi a wannan gaban zan ainihin wato saurara domin mu ba ubanmu kuma malaminmu shi ma ya mana tsokaci akan wannan ainihin wato tattaunawa da fatan abubuwan da muka ji Allah madaukakin sarki ya sa ya zama sanadin shari'ar mu da ainihin wato tsiran mu duniya da lahira ubangiji Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayen mu da wanda muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah